والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان كملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala yau ma cikin huwa cewa sarayowar mu ta iso wannan rana ta litinin yau 22 ga watan Rabi'ul Thani shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba insha Allah darasin mu cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa malam ya so mana kaltowa waɗansu bayanai da aka ce asbabu hayatil kalbi wa agaziyatuhu annafi'a sabubba na ababen da ke sabbaba zuciya ta zarayayya da kuma irin kalaci mai amfani da zuciya take samu don duk abu mai rayuwa yana da bukatan kalaci to tana da wasu ababe wanda shine ne kalacinta wanda yake ba ta rayuwa rayuwa kuma wacce take wato mai tsafta waɗannan ababe malam ya ƙirga mana wasu abubuwa guda hudu daga cikin mafiya ƙima mafiya daraja wato an ambaci tilawatul qur'an zikrullahi azza wa jal wa tilawatul qur'an والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل يا أمبتي ودنا أبابي تزافر هذا ذكر الله وتلاوة القرآن ذكر الله وتلاوة القرآن أمبتون الله دكما كراتين القرآن dan dukansu abu guda ne ma'ana ambaton Allah karatun alkur'ani yana daga ciki hasali ma shine babba daga cikin ambaton Allah to ambaton Allah zikirin ubangiji yana daga cikin ababe waɗanda suke sa zuciya ta zarayayya yana daga cikin abincin da zuciya take da buƙatarsa a rayuwarta malai ce wa daruratu zikir lil qalbi wato buƙatar da zuciya take da shi ga zikiri كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه كما يدى شيخ الإسلام ابن تيمية يا أنبتا الله يمسر رحمه يناتي الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء شيخ الإسلام ابن تيمية يناتي شي ذكري أمباننسا ga zuciya kalma samaki kamar ruwa ne ga kifi ya ce haka amfaninsa yake kamar ruwa ne ga kifi fakaifa ya kono halus samaki idan ukhrija min alma shekul islam ce yaya kake ga yanayin kifi zai zama in an fidda shi a ruwa ba zai dade ba ko in ya rayu ma rayuwa ba za ta yi daɗe ba ba za ta yi armashi ba ƙarshenta sai ta ƙare to haka nan ne zuciya idan har babu ambaton Allah tare da ita sannu a hankali ba da daɗewa ba sai zuciyar ta zama cacciya zuciyar da ba ta ambaton Allah mutuwa take yi malam ya iya buga misali ko وقد ذكر الإمام شمس الدين بن القيم ما يقرب من ثمانين فائدة في كتاب الوابل الصيب كان يتي الإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran shekul islam ibn taimiyya ya ce ya ambaci ma yi min 80 fa'idatan abinda ya kai kusan fa'ida guda tamanin fi kitabi a cikin littafinsa alwabilus sayyib ya ambaci fa'idoji na zikir a cikin littafin kamar fa'idoji guda tamanin don haka nan malin ya ce fanan kulu ba a baha bi iznillahi ta'ala za mu ciro sashensu ba duka tamanin ba amma za a ɗan tsakuro da izinin Allah fanan sa'ubil audace ilal kitabil mazkur sannan za mu nemi fayyace waɗannan bayanai wajen komawa zuwa ga shi wannan littafin da aka ambata alwabilu sayyid li'azimi nafa'ihi saboda girman amfanin da littafin yake da shi da kuma kalaman da shi ibn al-qayyim ya ambata a ciki min hadhihi al-fawaid daga cikin waɗannan fa'idodi da ya dan tsakuro kadan anna dhikra qutul qulubi war ruhi shi zikiri ya ambata yace shine kalacin zuciya shine kalace rai mun dai san cewa ko tsoro ne idan ba shi da kalacinsa me yake samunsa yankwanewa ko in ya yankwane sai me sai ya mutu dole sai ya samu kalaci don haka duk wani abu mai rai an ta'allaka shi sai ya san kalacin da zai ci to shi ita zuciya da ran musulmi baki daya kalacinsu shine zikir ambaton Allah don haka yace fa idza faqada al-abdu sara bi manzilati al-jismi idza hila bainahu wa bain qutihi idza faqadahu al-abdu idan mutun ya rasa zikirin Allah baya ambaton Allah sara to sai zamanto bi manzilati al-jismi tamkar jiki ne idza hila bainahu wa bain qutihi in aka sha makance tsakaninsa da kalacinsa aka hana mutum abinci to sannan hankali sannan hankali sai kaga mutum ya mutu to haka nan zuciya take idan babu ambaton Allah tare da wannan ran ma'abucin zuciyar sannan a hankali zuciyar shay'an fa shay'a shay'an fa shay'a sai ta zamanto cikin nau'in zukatan da ba a so a zan a ciki shine alqalbul mayyit to ai an ambata mana aka samu qulubi kashi nawa kashi uku wa minha yana daga cikin fa'ida na zikirin Allah annahu ya tarudu shaitan zikir yana kurewa shaitan shaitanu ba sa san inda ake ambaton Allah ba sa san inda ake karatun alkur'ani ba sa san inda ake azkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa sun zo da bayanan nau'o'in zikiri da yadda suke bugan shaitanu kiran sallah wannan idan ladan yana yi shedan guduwa yake yi eh ta gudu in ana kiran sallah saboda ambaton Allah ne baya so to dama haka lamarin yake ko da shedanun mutane ba sa so su ji an ambaci Allah daga za a fara wa'azi hankalinsu a tashe yake daga za a so mu ambaton Allah hankalinsu tashe yake وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون waɗanda ba sa imani da Allah in an kira Allah shi kadai aka ce abota masa ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minun bil akhirah zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba sai ta dugunzuma daga ya ji an ce alkitabu wa sunna hankalinsa shi tashi yake me yasa za a ce abu Allah kawai abu annabi kaji su yan iya yi ko ba haka bane a zazzage masu fada ce abi Allah da abi annabi kaji su wai su ne yan ahlus sunna masu bin Allah da annabi shi baya so haushi yake ji in an ce atiyu Allah wa atiyu rasula wa idza dhukira alladhina min dunihi in an ce in an ambaci wani Allah kuma ai falalar shehuwa ne ai wane ne wane ne aka fara tatsuniya idahum yastabshirun sai ga kuma ana albushir ana dariya ana jin daɗi a wani ya san falalar shehu to haka lamarin yake shaidanu ba sa so su ji an ambaci Allah to annahu ya daru da shaidan ko gidanka ne in kana son koran shaidanu ya rika karatun qur'ani wallahi sai sun kutso sun kutso ba za su iya yin tasiri a gidan ba amma idan ba a karatun alkur'ani shikenan gidan ya zama cacce sai su tasiri a wajen ko gidanka ne ko ɗakinka ne in za ka rufe gidan ko za ka rufe sai ka ce bismillahi sai ka rufe da sunan Allah to shaidan ba zai buɗe ba in za ka kwanta idan ka yi azkar annabi ya koya mana nau'o'insu ko tun daga yin alwala zuwa yin azkar da za a yi nau'i nau'i nau'i nau'i za a sanya maka masu gadi ba za ka gushe ba kana cikin gadi da muraƙaba na waɗannan waɗanda Allah zai sanya su gadin ka har lokacin za ka farka kaga zikirin Allah yana korewa shaitan ya da shaitan wa yuqammi'uhu kuma yana wato goga shi da ƙasa wa yuksiruhu kuma yana karya shi yana karya lagonsa wa yurdir rahmana azza wa jal kuma yana sanya ubangiji ma'abucin buwaya da daukaka ya yarda da bawa ambaton Allah yana sanyawa mutum ya sami yardar Allah wa yuzilu alhamma wal ghamma anil qalbi zikirin Allah yana korewa takaici da kunci ga barin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu azkar waɗanda za su kore wa mutum tashin hankali Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa ahzani wa dhihaba humumi wa ghumumi kin ka fada wannan yana daga cikin azkar wanda za su kore maka takeici in kana cikin sa abiya dame ka kana cikin takeici yi dinga yin irin wannan azkar din wannan zikirin to sai kaga Allah subhanahu wataala ya sanya ka samu dumanina ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sai ka samu dumanina insha Allah to kaga wannan duk yana daga cikin fa'idodi na zikirin ويجلب له الفرح والسرور والبسطة ذكرن Allah yana jawo wa mutum farin ciki yana jawo masa annashuwa yana jawo masa shimfidar fuska alfarha was surura wal basda farin ciki da annashuwa da walwala shimfidar fuska fuskar ka ta zan wasai wato babu tashin hankali tare da kai saboda ambaton Allah baka da kokobo baka tashi da kokobo ba kai din ma yadda sauran suke haka kake amma kai sai ka bambanta da su saboda kana yawan azkar kana yawan ambaton Allah to sai Allah ba zai sanya maka takeici ya tashi hankali ba to zikiri yana yi wa mutane maganin irin wannan wa yunawwiru alqalba wal wajha zikiri yana haskaka zuciya yana haskaka fuska saboda zuciya da fuska suna da alaka sau da yawa shi yasa ba washe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska daga an ganka a murtuke to an san wani abu na damunka sai a ganka cikin annashuwa ko wani kawai ya ganka fuskar ka a washe kana murmushi sai ce wani yau an yi samuwa ne ko ba haka ba ko kuma wani yau a ci naga kana ta farin ciki saboda fuskar ta nuna alamar yadda zuciyar take to zikirin Allah yana sanya wa mutum fuskarsa ta zamanto a washe wa yaksu dhakira almahabata wal halawata wan nadra zikiri kuma yana tufatas da mai yin zikirin almahabata yazan yana da kwarjini idan mutum ya zamanto mai ambaton Allah ne mai yawan azkar to zai kwarjini a idanun mutane ba kasafai za a iya masa abin da ake musu ba ba za a shiga kasafinsa yadda ake shiga makowa ba saboda yana yawan yin zikir yana yawan yin azkar yana yawan ambaton Allah yana yawan karatun alkur'ani to sai Allah ya sanya masa wata haiba ya zan yana da wata wani kurjini wal halawata zai zamanto kuma yana cikin nishadi asan al halawa abu ne wanda yake mai zaki ma'ana yana cikin nishadi wan nadrata za a sanya masa haske na fuska wa yurithuhu mahabbatallahi azza wa jal yana daga cikin fa'idar zikiri zai gadarwa mai yin zikirin soyayyar Allah madaukaki wanda yake zikiri zai zamanto yana son Allah wa taqwahu zai gadar masa kiyaye dokar Allah domin wanda yake yawan ambaton Allah bisa sanin ma'anar abin da yake faɗa to girman ubangiji ne zai ƙara tabbata a zuciyarsa yanzu idan mace yana cewa subhanallah tsarkakewa Allah yake walhamdulillah kuma yana sanar da godiyar da yake ma Allah kan ni'imomin da la tu'addu wa la tuhsa wala ilaha illallah yana tsarkakewa ubangiji daga dukkan abin da bai dace da shi ba ya tabbatar masa da ilahiyarsa wallahu akbar ya girmama ubangiji ba abin da ya kai Allah ba abin da ya kusa da shi don haka Allah yana bisan komai da ikonsa da ƙarfinsa da buwayarsa ɗaukakarsa to kaga irin waɗannan mutum idan yana yana halarto da manarsu menene kuma zai masa barazana a duniya ba abin da zai masa barazana wani ya zo shi yana gadara da tsafi ya ce sai na ga bayan ka sai ya ce ko kula shi ba zai ba ya san bai isa komai ba shi ba akan komai yake ba amma wanda baya yawan zikiri bai san girman Allah ba daga an ce sai na ga bayan ka shikenan sai jikin sai san wabari ce wani fa daga ya dan ji wani dan zazzabi sai ya ce hannu aka samar ko ba haka bane to don haka ambaton Allah mutum yana ambaton Allah da sanin ma'anar ambaton Allah din to wanda yana ƙara masa sanin ubangiji yana ƙara masa san Allah kimanta Allah da kuma kiyaye dokar Allah wal inabata ilaihi yana ƙara masa komawa zuwa ga Allah sanin cewa ubangiji shine alqahharu zul quwwatil matin kuma yana sanin cewa ubangiji shine wanda yake alwahhabu kuma yana sanin cewa ubangiji shine wanda yake yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid to kaga kenan wanda ka san yana da waɗannan kuma kana ambatawa to ku duk lokacin da al'amari ya same ka wajensa kake komawa in taimako kake nema wajensa za ka koma in kana neman kariya ne baka da wani wajen da za a kare ka sai gun nasa to don haka zikirin Allah shi yake gadarwa mutum irin wannan mutum yana sanar da afkar wanda ka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san manoninsu yana kuma aiwatar da su to insha Allah suna ƙara wa mutum irin waɗannan ababe da aka ambata وكذلك يورث العبد ذكر الله عز وجل هكذا أمتن الله يغاد ومتن تنا الله الذكر أنا في تنا ينزو هذا معنى أنا أمبتو ينزو أنا تناوى ذكر الله ينا غادر ومتن كل الله zaman to mutum bai manta ubangijinsa ba ma'abucin buwaya da kaka yadda Allah ya ce azkuruni azkurku washkuru li wala takum fadhkuruni kutuni wan yin anda na muku da shi kar ku baude azkuru ma zai tuna da ku ma'ana zai kauki lokacin da ka tuna ubangiji a cikin kunci da ta ma'ana cikin yalo to Allah subhanahu ta'arraf ila Allah fi raha ta'arka shid wato ka tuna Allah subhanahu wa ta'ala lokacin kake yala to ubangiji kuma zai tuna ka a lokacin da kake cikin tsanani Allah ya mu dace mala yace walau lam yakun fi dhikr illa hadhihi wahdaha da a ce babu abin da ke fa'idar zikir ma inda waɗannan kawai kafa biha fadlan wa sharafa da a ce zikiri yana da falla yana da daraja inda waɗannan ne fa'idojin kawai to zikir ya za a ce yana da fala ya isa ya daraja yana adarma wato ciya ta samu kubuta da gafala wa yahuttu al-khataya yana shafe wa mutum kai don Allah shafe wa mutum wa ruma annahu min aisar al-ibadat da cewa shikiri cikin ada sauki ko wal ata'u wal fadhira taba alayhi lam yatab ala ghayrihi min al a'mal yace fal ata kyaututtuka daga wajen Allah wal fadlu da kuma falala Allah wattaba alayhi wanda ya jero a kayan zikri lam yurattib ala ghayrihi min al a'mal bai dan su aika wa zikra fa fi sahihain don kala zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata shi yace من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد هو كل شيء قدير في اليوم مئة مرة له عدل عشر رقاب وكتبت له سنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد مما جاء به إلا رجل على أكثر منه wannan falalar zikiri aka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa ala kulli shay'in qadir ba abin bautawa cancanta sai Allah shi kadai yake a ikon sa ba shi da abokin tarayya shi yake da mulki kuma godiya ta sace kuma shi akan dukkan komai yana da iko mutum ya faɗi wannan fil yaumi a cikin wuni guda ya faɗa mi'ata marwatin sau ɗari ka faɗa da safe ne faɗa da yamma ka dai faɗa a cikin wuni guda sau ɗari kanat lahun adilu ashirar rikabin manzan Allah sallallahu ya ce yana da kwatankwacin ladan bayi guda goma da aka yantar bayi goma bawa ɗaya idan ka ‘yantar bawa ɗaya idan ka ‘yantar ya ‘yantar da jikinka gaba ɗaya bawa ɗaya idan ka ‘yantar abdullahi abdullahi zo mana wato yaran unguwannan naku ba su da kirki kaga ma wajen na wajen ne to yace kanat lahu adlu ashr riqabil yana da ladan wuyaye guda goma da aka yantar wa kutiba lahu mi'atu hasana kuma an rubuta masa lada guda 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a kuma an shafe masa zunubai guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu dhalika hatta yumsi kuma zai zamanto garkuwa a gare shi daga shaydan a wannan wunin nasa har zuwa maraice to kaga wannan an nuna kenan idan mutum ya fada da safe wannan lafazin haka ya fa'idanta da yace hatta yumsi walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi wani mutum ba zai zo da lada sama da nasa ba illa rajulun amila akthara minhu sai dai mutumin da ya aikata sama da nasa wato yayi sama da darin kenan shi ku duba bonusin da yake cikin wannan abu fa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ina gane mutum zai yi guda ɗari a cikin wuni mana zai yi guda ɗari a cikin minti talatin ko? na'am? a wai a ce ma ya yi su a hankali da nutsuwa yana yana numfasawa ma babu gaggawa minti talatin Allah ka shirar da mu amma sai ka ga mutane ba za a iya zama a yi hakan ba da safiyan azkarus sabahin kuma in ba a yi da safe ba a yi da yamma ma ko a yi tun da har an ba da dama an ce man kala kuma aka ce fil yaumi a cikin wuni kaga kenan wannan ya nuna ba lalle sai da safe ba duk da cewa wancan da aka ce hatta yumsi ya fa'idantar da da safe to amma ko da a ce da yamma ne kai ko da wani lokaci ne a cikin wunin minti talatin daga cikin awa guda da za ka yi kana browsing sai a cire minti talatin sai a yi azkar ɗin Allah ya ba mu dacewa to kaga zikiri ya tara lada masu yawa وفي الترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يازو cikin sunan at-Tirmidhi da aka rawaito daga Jabir dan Abdullahi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya faɗi waɗannan kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdihi to idan mutum ya faɗa gursat lahu nakhlatun fil janna za a dasa masa dabino a cikin aljanna ya dabino aljanna yake ba mu sani ba mun san dai kayan na angulu ko gidan daɗi ba kusa ba zikiri ne fa ka duba abu mai sauki ne ka faɗa subhanallahi wa bihamdi to ina ka faɗa sau ɗari kaga kana da dabinai ɗari kenan aljanna kuma ana ma ishara kenan faɗin hakan zai sabbaba maka shiga aljanna ashe zikir yana da tarin falala kuma yana kusatar da bawa zuwa ga Allah قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال ابن مسعود رضي الله عنه imam bukhari ya rufe littafinsa da hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani ala almizan habibatani ila arrahman kalmomi guda biyu masu saukin fada ne a harce kuma ababen kauna ne a wajen mai rahama sannan masu nauyi ne a ranar alkiyama wannan yake nuna kenan ayyukan su kansu ana auna su ba wai littafin kawai ba ana auna aikin kuma ana auna littafin kuma ana auna mai aikin duk waɗannan nau'ikun ana aunawa kai da kai aikin ana ɗora ka a mizani shi asalin aikin da kayan shi ma Allah kaɗai sanya yake za a mai da shi jismi ne a zo a auna shi sannan sahaiful a'mal su ma ana auna su don kaga hadisin ya ce thaqilatani thaqilatani alal mizan shi nafsul amal din ne nafsul tasbih shi ake aunawa kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'udin kuma akai dariya a kwaburansa da sai ga sirara annabi ya ce ciro min ashwaki da yana hawa sai ga kwabrin sasirara sai suka dan yi dariya sahabbai annabi ce kuna dariya a kwabrinsa ne yace waɗannan kwabrin sun kasance afqalu min jabal uhud ai sun fi dutsen uhud nauyi a ranar alkiyama to shine malamai suka ce shi mai aikin ma ana auna shi Allah ya sa mai nauyi to kaga waɗancan kalmomi masu sauki ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila arrahman thaqilatani ala almizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim suna saukin fada وقال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله ابن مسعود الله يرضى da shi yake cewa لأن أسبح الله تعالى تسبيحات ahabbu ilayya min an unfika adadahum dananira fi sabilillahi azza wa jalla Abdullahi dan Mas'udin yace nayi ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah yace ahabbu ilayya shi yafi kaunatuwa a gare ni min an unfika adadahum dananira fi sabilillahi azza wa jalla akan a ce na ciyar da dinari adadin tasbihin da na yi misali yanzu ya zauna ya ce subhanallah subhanallah sau ɗari ɗaya ya fi ƙaunar ya yi haka akan ya ciyar da dinari ɗari fi sabilillahi kuma bai yi tasbihin ba mai abdullahi ɗan mas'udin yake ƙoƙarin nuna mana nan tasbihi ya fi falala ya fi lada shi ya san cewa ladan tasbihin ya fi ladan infaki ku duba kuma infaki fa ba kusa yake ba ba kusa yake ba ciyarwa saboda Allah ba karaman abu bane amma Abdullahi dan Mas'udin sai ya fahimci cewa tasbihi ya fi lada akan ciyarwa ba kuma ana cewa aje ciyarwa kuma a koma tasbihi ne kawai ba eh kowanne a muhallinsa ake yin sa wannan ana yana kokarin nuna falala ne kuma ba ya nakalto ne daga annabi ba duk da cewa suna kwaikwaya ne daga ilimin da suka samu daga manzon Allah to mala yace wa dhikru dawa'un liqaswati alqulub shi zikiri tamkar magani ne ga bushewar zuciya idan zuciya ne ai Allah ta'ala ce wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillahi ko bone ya tabbata ga waɗanda zukatansu suka bushe suka bar ambaton Allah to duk wanda yake ambaton Allah zuciyarsa za ta zamanto ta yi tafshi don haka zikiri magani ne ga bushewar zuciya kama kala rajulun lil hasani kama yadda wani mutum ya ce ma hasanul basari ya aba sa'id ashku ilayka qaswatu qalbi ashku ilayka qaswata qalbi ina koka maka bushewar zuciyata wato mutum yana koka ma hasanul basari cewa shi fa yana da bushewar zuciya kala sai hassan albasar ya ce masa azibahu bi zikiri ka narkar da ita da zikiri in ta bushe ne ta yi kyamkyam narkata da zikiri sai ta tafshi mana zikiran Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya zuciya duk bushewarta duk ƙeƙashewarta za ta yi tafshi insha Allah waƙala makhulun makhul yake faɗa shi ma daga cikin tabi'ai zikirullahi shifa'un wa zikirun nasi da'un ya ce ambaton Allah waraka ce ambaton mutane kuma jinya ne ka zamanto mutane kake ta ambata in taimako ne wajen mutane za ka nema bakon Allah ba mutane su ne abin ambatonka ba Allah ba to wannan jinya ce amma ambaton Allah shi kuma yana ba da waraka a zuciya wa qala rajulun li salman ayyul a'mali afdal wani mutum ya gaya ma salman al-farisi yace wani aiki ne kan yafi daraja fa qala sai salman yace masa ama taqra'ul qur'an wala dhikrullahi akbar baka karanta qur'ani ne Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah shine mafi girma inji Allah wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un to kaga Salmani sai ke nuna masa cewa zikrin Allah babu ya shi ambaton Allah za mu ji nau'o'in ambaton Allah idan an ce zikrin Allah to menene azkar din suke nufi wa fi sahih al-bukhari عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كاجفة ya zo cikin sahihul bukhari hadithi daga abu musa al-ash'ari ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace mathalul ladhi yadhkuru rabbahu kwatancan wanda yake ambaton ubangijinsa wallazi la yadhkuru rabbahu da wanda baya ambaton ubangijinsa mathalul hayyi wal mayyiti misalin rayayye ne da matacce mai zikirin Allah rayayye wanda baya zikirin Allah kuma matacce wa fi tirmidhi wannan duka yana kawo su ne na falalar zikiri musan darajar da yake da ita wasu ayyuka ba su samu ambato da falala irin yadda zikiri ya samu ambato da falala ba وفي الترمذي حديث هر إلو يازو تكن سنن الترمذي عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله ونمتن يتي يا منزون الله إن أبواب الخير كثيرة لا أستطيع القيام بكلها yace ya manzon Allah kofofin alheri suna da yawa bazan iya tsayawa da dukansu ba kofofin ayyukan alkhair ga sunan barjak ko ba haka ba kaza mai kyau lada ne ana so kai kaza lada ne kaza ma aikata shi lada ne to shi kuma yana so ya hada duka amma kuma ba zai iya ba don haka yace ya manzon Allah yace fa akhbirni bima shi'ta atashabbathu bihi wala tukfir alayya fa ansa ba ni labarin duk abin da kai nufin ka ban labari wanda zan yi ruko da shi wala tukfir alayya amma kada ka yawaita min ma'ana ka dunkula min ita fa'ansa don gudun kada manta ka dunkula min qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ba shi jawami'ul kalimi ko ya iya samari sai ya ga maka magana mai ma'ana da yawa ya dunkula maka ita a cikin gajeren zance annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la yazalu lisanuka ratman bi dhikrillahi ta'ala kada harshenka ya gushe yana danyance da ambaton Allah kada harshenka ya gushe yana danyance da ambaton Allah ma'ana ya zamanto kowane lokaci kana ambaton Allah sai lokata kadan aisha saka shi manzon Allah haka yake sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ummul mu'minin Aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah dukkan yanayinsa kowane yanayi annabi shi yana cikin ambaton Allah shi ya saka har ta tambaye shi wata rana ta ce ya rasulullah atanamu qabla an tusalli idan yayi sallar sa ta dare yakan dan gida haka ya makaifa ya rufe idanansa kafin kuma bilal ya zo ya ambata masa assalatu ya rasulallah sai ya tashi yayi rakatul fajr sai ta masallaci to ganin yadda wani lokaci yakan dan jima a kishingidan na haka yayi makaifa ta tambaye shi atanamu ya rasulallah ya manzon Allah kakan yi bacci ne kafin kai sallah din nan sai ce i aisha tanamu ainaya wala tanamu qalbi idona yakan yi bacci amma zuciyata ba ta bacci sallallahu alaihi wasallam annabi kada yake da wannan sifa banda kai shi idan sa zai iya bacci amma zuciyarsa a fadake take saboda alaka da take da ici da ubangijinta kullum annabi shi yana cikin zikirin ubangiji da ambaton Allah da haka zuciyarsa a fadake take zuciyarsa faɗake take da haka yana sane da abin da ke faruwa ba irin bacci ne naka ba shi yasa malamai suka ce dalilin da ya saka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka hakaito daga gare shi in ya fito daga bandaki yakan ce ghufranak neman gafaranka ya Allah malamai suka ce abin da ya saka annabi yake faɗan haka cikin fassarar da suka yi ma wannan gaba shine in ya shiga banɗaki yana daina ambaton Allah da yake yi saboda ba a ambaton Allah a ciki to shine idan ya fito sai ce gufranak wasu malamai sun bada kuma fassara sabanin wannan wallahu alam to nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula masa yace kada harshenka ya gushe cikin danyanta game da ambaton Allah ka zamanto mai yawan yin zikir ko da shaidan ya shagaltar da kai in ka tuno to ci gaba da yi ko da shaidan ya mantar da kai in ka tuno sai ka ci gaba da ambaton Allah cikin azkar din da ka sani ko ka dinga subhanallah subhanallah ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ka rika istighfar astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai da makamantan azkar wanda suka zo ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma in mutum zai tashi a majalisi kada ya manta da kafaratul majlis mala yace wa dawamu dhikr takfiran li shuhud al-abd yawm al-qiyamah dawama wajen zikiri yana yawaitawa bawa shaidu a ranar al-qiyama duk ayyukanka za su yi shaida akan ka to kaga yawan zikiri da zaka dinga yi tare da cewa shine mai sauki cikin ayyuka yafi nafilfili sauki ya fi wasu abubuwa da za ka yi da gabbai sauƙi to kaga ka yawaita makanka shaida ayyuka da za su yi shaida a gare ka a ranar alkiyama wa sababan lishtigalil abdi anil kalamil batili kuma zai sabbaba ma bawa ya zan ya ɗauke hankalinsa daga maganganu waɗanda ba su da daɗi maganganu marasa kyau maganganu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba min algibati za ta hana mutum yin giba gulma in ya zamanto mutum yana yawan yin azkar to ba zai dinga yawan ba zai kai da kake azkar ko mai hada ka da gulma wan namima za ta hana mutum yin annamimanci daukan maganar wani akai ma wani wa gairar zalika da makamantan wannan wa imma lisanun zakirun wa imma lisanun lagin ko dai zamanto harce ne wanda yake mai ambaton Allah ko kuma ya zamanto harce ne wanda yake mai shirbici mai allagau lisanun lagin allazi yakhudhu fil lagawi kenan maganganu marasa kyau shirbicin magana ɗayan biyu ne ko dai kai zikiri ne ko kuma ka faɗi maganganun da shari'a ba ta yadda da shi ba to kaga saki ya gara mutum ya zaɓi zikiri ko ya zamanto mai yawan yin afikar har bakinsa ya saba akwai wanda tijo Allah ya ji kansa alaramma ne sosai gogaggen alaramma ya rasu shekarun baya can kamar shekara ashirin na tsammani ko abin da ya kama da haka dattijan nan da zan faɗi sunansa wanda suka san in yana ga bakinsa yana ta motsi kawai in yana ta bakinsa motsi yake haka ya tsufa sosai amma yana tafiya bakinsa kawai yana ta motsi ni da ban san menene ba malam kuma kullun yana tafiya bakinsa yana motsi sai wanda ya san shi ya ce min ya saba da takara ne bai san ma yana yi ba in yana tafiya kawai bai san yana yin takara ba saboda tsabar ya saba da ita in yana tafiya kawai taka irin gangaren nan ne in yana tafiya kawai sai ta takara irin wanda suka yi ta rubuta ƙura'anin nan ya saba ya tsufa bakin ya saba da abin da haka in yana tafiya kawai shi shirin da zai yi yana tafiya kawai sai ta takara ya ta takara bai sanya bakinsa kawai yana tafiya yana ta magana yana motsi takara yake sabo ne kaga wannan bakin ya dace ko ba hirarraki ake yi ba takara ne to kaga shine nan malai yace fa imma lisanun zakir wa imma lisanun lagin ko dai harce ne mai yawan zikiri ko harce kuma wanda yake mai shirbucin zance faman futiha lahu babu zikri to duk wanda aka bude masa kofa na zikirin Allah ya saba da shi harcen sa ya doro akai faqad futiha lahu babu dukhuli ala Allah azza wa jal lalle an bude masa kofa na shiga ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana zai samu kusaci zuwa ga Allah falyatatahhar don haka bawa sai ya tsarkaka waliyadkhul ala rabbih azza wa jal ya shiga ga ubangijinsa ma'abucin buwaya da daukaka a dalilin azkar yajidu indahu ma yurid lalle zai samu abin da yake fata a wajen ubangijinsa fa in wajada rabbahu azza wa jal in ya samu ubangijinsa a ranar alkiyama wajada kullu shay'in to fa ya samu komai wa in fatahu rabbahu amma idan ya kubce ma ubangijinsa bai sadu da rahamar ubangijinsa azza wa jalla fatahu kullu shay'in komai ma ya rasa ko ba haka bane mutum ya rasa komai saboda komai da ya zama komai to yana lahira amma komai da ake ganin sa komai a duniya to ba komai bane amma komai da ya zama komai wallahi yana lahira to wanda ya samu dacewa da komai na lahira to shine ya samu komi kuma bai rasa komai ba amma wanda ya samu komai na duniya kuma ya rasa komi a lahira to fa ya rasa komai wannan haka yake Allah ba mu dacewa to wannan zikiri da ake ta ambatawa wannan zikiri da ake ta ambatawa nau'i nau'i ne mala yace wala zikr anwa'un zikirin Allah dinnan da tarin falalarsa da ake ambatawa nau'i nau'i ne minha daga cikin zikirin ذكر أسماء الله عز وجل أنبتن سونا ين الله سبحانه وتعالى وصفاته دصفوفين الله ومدحه دفتن كلامين يبون الله والثناء عليه دكما ين يبوغ الله سبحانه وتعالى بها وتوثناء عليه بها da kuma yabo da za a yi da waɗannan kalaman ga Allah subhanahu wa ta'ala na hau misali kuma subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ko a ce walhamdulillah godiya da yabo duka ga Allah suke ko a ce la ilaha illallah ba abin bautawa da cancanta sai Allah wannan dukansu yabo ne aka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ambatan sifofinsa wa minha yana daga cikin nau'in zikiri kuma alkhabaru anillahi azza wa jalla mutum ya labarta magana daga Allah bi ahkami asma'ihi wa sifatihi da hukunce-hukunce na sunayen Allah da kuma hukunce-hukunce na siffofin Allah labartawa yayi kaga can subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ubangijin ka ya baka tsarkake to wannan kuma ka labarta wasu hukunce-hukunce ne na sunayen Allah ko siffofin Allah na hau kamar misali mutum ya ce Allahu azza wa jalla ya sma'u aswata ibadihi wa yara harakatahum Allah ma'abucin buwaya da ɗaukaka yana jin sautin bayansa kuma yana ganin motsinsu ka ganin ka faɗi waɗansu siffofi ne na Ubangiji ko? da kuma sunaye na Ubangiji cewa ka nuna cewa Allahu sami'un basirun ko ba haka ba amma siga ta labartawa wa minha to wannan shi ma zikiri ne dan Ubangijin ka ambata da siffarsa kuma ka yabi siffar tasa wa minha yana daga cikin nau'in zikiri zikirul amri wan nahyi zikiri na umarni da abin da Allah yake so ko yin hani da abin da Allah ya hana ka an taƙula misali kaman ka ce inna Allah azza wa jalla amara bi kaza wa naha kaza cewa Allah kucin buwa ya ɗaukara ya yi umarni da kaza kuma ya hana a aika kaza wannan shi ma zikiri ne al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi ma daga cikin zikirin Allah to don haka malin yace wa zakarahu subhanahu wata'ala zikru ala'ihi wa ihsanihi wa min zikrihi subhanahu wata'ala yana daga cikin zikirin Allah subhanahu wata'ala zikru ala'ihi wa ihsanihi mutum ya ambaci ni'imomin Allah da kyautatawa da Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayi wannan shi ma zikirin Allah ne mutum ya ambata ni'imomin da Allah ya yi mu bayi Allah subhanahu wata'ala ya yi kaza ya yi kaza a bayi shi ne ya ba su ruwan sama shi ya ba su kaza shi ya ba su kaza mutum yana ambatawa irin ni'imomin da Allah subhanahu shi ma zikirin Allah ne domin kana tuna Allah ne kuma kana ambaton wani abu da ubangiji ta'ala ya shimfiɗa na ni'ima ga bayinsa to shi ma zikirin Allah ne wa afdalu dhikri tilawatul qur'an mafificin zikiri kuma shine karatun alqur'ani duk a cikin nau'o'in zikiri babu wanda yake alqur'ani domin shine dai aka bashi darajar da ba ba mu wani zikiri ba duk wanda ya karanta alqur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falahu bi kulli harfin ashru hasanah kowane harafi ɗaya yana da lada goma la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun walamun harfun wa mimun harfun ba kuma ana nufin in kace alif lam mim kana da lada ɗaya bane lada goma bane a'a alif da ka faɗa lada goma lam lada goma mim lada goma alif lam mim kun ga yanzu ina da lada 30 insha Allah ko ba ku samu ba shaurara ku kai ko na'am to waye ji takan to Allah ya samu dace to babu babu zikirin da yake karatun alqur'ani lada kwarai kuwa ina wajen ne wa afdalu dhikr tilawatul qur'an wa dhalika li tadammunihi li adwatil qalbi wannan kuma saboda shi alqur'ani ya tattara magani da zai warkar da ciwuwuka na zukata wa ilajihi min jami'il amradi da kuma warkar da zuciya daga dukkan jinyayyuka qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa huda wa rahmatun lil mu'minin ko ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zakke muku daga ubangijinku wa shifaa'un lima fi suduri da kuma waraka ga dukkan abin da ke cikin kiraza jinyayyuka waɗanda suke samun zuciya ai mun ambaci wasu daga ciki a baya to qur'ani yana magance su wannan bangarorin muna na guda biyu maradu shahawat da maradu shubuhat su suke haifar da dukkan sauran amrad na zuciya amma ya fado karkashin ash-shahawat ne ko ash-shubuhat to qur'ani yana maganin su in ana karanta alkur'ani ana sana da ma'anarsa kuma ana ci gaba da aiki da abin da ƙur'ani ya yi umarni ana samu waraka amma mujarradin karatun alkur'anin ba tare da tadabburi a san menene ma'anar ƙur'anin kuma a yi tunani a kai a yi ƙoƙarin ɗabbaƙa shi ba mujarradin karatun ba zai magance ma ba mutum ya karanta alkur'ani zuciyarsa kuma a gafale bai san me karanta ba zuciyarsa a gafale bai halarto da ita akan karatun da yake ballantana ta tasiri a rayuwarsa to babu alaka tsakaninta da zuciyar ya tsaya ne kawai ya fada cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata suna karanta alqur'ani amma la tajawuzu taraqiyahum au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam bata tsallake wato wato wato karankar masu ba bata shiga zuciya ba iya baki ta tsaya karatun ya tsaya iya baki da ma bai wuce nan ba in ya wuce nan wajen ya yi ina kenan to bai je zuciyar ba ya baki ya tsaya to kaga don haka dole qur'ani idan za a karanta sai ana yi ana tadabburi don haka yace liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab domin ayi tadabburi ayi lura a kula a mai da hankali don a fahimci ayoyin kuma domin waɗanda suke ma'abuta hankali su wa'aztu kuma Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa nunazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sassaukarwa a cikin alƙur'ani ma huwa shifa'un abin da ya zan waraka waraka ai lima fi sudur kamar yadda waccan aya ta ambata na abin da ke cikin kiraza wa rahmatun kuma sannan ƙur'ani rahama ce lilmu'minina ga waɗanda suke muminai to sai mu tsaya nan wajen kotun da na ga lokaci ya yi ba shi wannan fasalin ba muhimmin al'amari dai sai mu fahimci matsayin da shi zikir yake da shi kuma an nusar da mu cewa mafifici daga cikin zikiri shine karatun alkur'ani kuma ana so a yi karatun alkur'anin da lura da tadabburi a mai da hankali wajen fahimtar ma'anar tasa kuma ya kokarin ɗabbaka abin da ya yi umarni to a nan ne sai ka yi ƙur'ani ya yi tasiri insha Allahu a zukata muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da alkur'ani duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ta rama alada wanda muke fuskuro kuma muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum